الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
wato ba
ni amfanin wannan kuma
to insha Allah ku zamu dora akan darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul ankabut karatunmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta takwas bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da al'amarin iyaye wa wasain al'insana bi walidai husnan Allah ya ce mun yi wasiya wa ɗan adam game da al'amarin iyayensa ya kyautata musu iyakar kyautatawa kyautata ma iyaye wata gada ce da idan mutum ya tsare to zai tsira a duniya kuma zai tsira a lahira mun ji ayoyi a cikin alkur'ani wadda Allah subhanahu wata'ala ya yi ta biyo bayan hakkokinsa na kadaita shi da bauta shi kadai ba abokin tarayya da kuma biyayya mai iyaye mun ji bayanai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da abin da ya shafi haƙƙi na iyaye kyautata ma iyaye kyautata ma kai kyautata ma iyaye kyautata ma rayuwa ce kyautata ma iyaye kyautata wa makoma ce to amma sai Allah ya ce wa in jahadaka litushrika bi Allah ya ce idan suka yi ƙoƙari su tursasa maka kai shirka da ni ma laisa laka bihi ilmun kan abin da baka da ilimi a kansa ma'ana babu dalili a kansa fala tu'ihuma Allah ce to karka musu biyayya domin kowa akwai iyakarsa kowane mai iko akwai iyakarsa iyaye su ne suka fi girman hakki a kan ‘ya'yansu to amma akwai iyaka iyakan shi ne hakkin Allah wa in ja ka da tushirika bi ma laisa laka bihi ilmun Allah ke idan suka nemi su tursasa ka akan kai shirka da ni abunda kuma baka da ilimi a kansa ma'ana babu dalili a kansa fala tu'ihuma Allah ce to karka musu biyayya ba a biyayya ma kowa akan saba ma Allah ba a biyayya ma kowa akan saba ma Allah hakkin Allah hakkin Allah ne shi kaɗansa dukkan hakkoki da suka keɓanta ga Allah subhanahu wa ta'ala to ana keɓantan Allah da waɗannan hakkoki ne shi shi kaɗansa Allah ya ce ilayya marji'ukum dukkan kuma komanku gare ni yake fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ya ce kuma zan ba ku labari game da abinda kuka kasance kuna aikatawa a rayuwa wato bayan an koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan Allah zai ba mu kowa kuma labarin abin da ya aikata Allah ya sa mu dace to yau za mu tashi a farkon aya ta tara Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين
Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati Allah ya ce waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙware lanudkilannahum fi salihin Allah ya ce wallahi za mu shigar da su cikin salihan bayi a ranar alkiyama yana daga cikin arziki da za ka yi a ranar alkiyama ka ganka a cikin tawagar annabawa da manzannin Allah ومن يطع الله والرسول فاولئك
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والش- والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula duk wanda yayi da'a wa Allah yayi da'a wa manzon Allah Allah ya ce to irin waɗannan da suka yi da'a fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim to ranan alkiyama suna tare da waɗanda Allah ya ni'imtar da ni'imominsa akan su minan nabiyyin daga cikin annabawa wasiddiqin da siddiqai wa shuhada da shahidai wa salihin da salihai wa hasuna ulaika rafiqa Allah yace ya kyautata an dace waɗannan abokan zama eh kasan na daga cikin ribar shiga aljanna shine zaka hadu da manzon Allah yana daga cikin ribar shiga aljanna mafi daɗin gidan aljanna za ka ga Allah wujuhun yau ma'idin nazira ila rabbiha nazira Allah ya sa muna da rabu to Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani kuma suke ayyuka nagari lanudkilannahum fis salihin Allah ce za mu shigar da su cikin salihan bayi za su yi rayuwa a cikin salihan bayi annabawa ne manzanni ne shahidai ne da dukkan mutanen kirki mutanen arziki Allah ya ce kuma ya kyautata a ce waɗannan su ne abokan zamanka Allah ya dace da mu akwai wani gida da aka yi shi shine a ƙarshen a ƙarshen gidajen aljanna fulo na ƙarshe kenan eh sai aka mai suna alwasila annabi ya ce idan aka idar da kiran sallah irin abin idan an da Allah ya gina sai ya ce wa mutum ɗaya ya gina wa annabi ya ce arju an akuna ana huwa annabi ya ce ina fata gidan nan nawa ne sai an aka nema masa to ma za a bawa ko raka shiga takarar gidan arju an akuna ana huwa annabi ya ce ina fatar ni ne wannan annabi ya ce kuma duk wanda ya dukufa wajen roƙa mun Allah wasila idan na dace annabi ya ce hallat lahu shafa'at annabi ya ce ni kuma sakayyan da zan mai hina ce ce shi eh shi yasa kauyanci ne kaga ana kiran sallah mutane suna surutu eh wata dama ce ta zo ka amsa kiran sallan idan an gama ka yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi in an gama ka roƙa wa annabi wasila ba ita bace Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma yawo annabi yace ni kuma zan cece ka ranan alkiyama eh Allah ya samu dace amin to sai Allah ya ce ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين
Allah ya ce wa minan nasi Allah ya ce daga cikin mutane yanzu kuma karatu ya dawo kan munafukai waɗanda addinin ba ana yin sa bane don Allah an kulle kafirci a cikin zuciya an bayyanar da musulunci suna tare da musulmai dare da rana amma su suke cin kafan musulmai akan dukkan al'amarin addini Allah ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane mai ya ƙulu amanna billahi wadda ke cewa mun yi imani da Allah fa'iza uziya fillahi Allah ya ce amma idan aka cutar da shi aka cutar da su akan al'amarin Allah ja'ala fitnatan nasi ka azabillah Allah ya ce sai su sanya wannan cutarwa da aka musu wadda ta shafe su daga wajen mutane Allah ya ce sai su ne da ita kamar wata azabar Allah Allah ne kawai idan ya dirkaki bawa da azaba akwai inda zai tsere? amma idan mutum ya matsa ma abocin ka koma Kano ba shi kenan ba Allah ne duk inda ya nufe ka babu inda za ka tsira Allah ya ce to suna cewa mun yi imani fa'iza uziya fillahi amma in aka cutar da su akan al'amarin Allah akan al'amarin addinin Allah ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai su me da wannan cutarwan mutanen kamar wata azabar Allah Allah ya ce wala in ja a nasunan min rabbika amma idan nasara ta zo daga wajen ubangijinka la ya ƙulunna inna kunna ma'akum Allah ce za ka ji yana cewa ai muna tare da ku ba muna firci kenan ba? Yawwa. dama yana daga cikin manufofi ƙudurce-ƙudurce na munafukai waɗannan kuma ba a rasa su har abada a cikin addini yana daga cikin ƙudurin munafiki abinda yake ƙullewa a ransa shi bayi da bukatar a tsangwame shi a kan sha'anin addinin Allah jama'a mun fahimta? ya yarda a kan jam'iyyarsa a zage shi a fito a yi kare jini biri jini ya yarda akan kare hakkin dan adam a faɗi komai akan saya saya amma bayi so a ce wani mai ra'ayin addini wannan ɗaya ce daga sifatin munafirci zai iya shanye kowace irin bakar magana akan siyasa amma duk abin da ya shafi addini to bayi so a ce ya yi laifi wa mutane to addini kuma akwai wadda ya bari ne? ai Allah ya shar'anta addini ne domin a gyara kowa domin a gyara kowa yadda kake jin ayoyi masu zafi akan masu cin riba ayoyi masu zafi akan mazinata ayoyi masu zafi akan dukkan wani rashin gaskiya haka kuma zaka ji ayoyi masu zafi akan lalatattun malamai to inda yar gida ce da za a taɓa malamai ba za a taɓa su ba ba za a taɓa su ba saboda haka idan aka koro ana magana akan azzalumin shugabanni sai ka ji kaman karatun duka akan su ya kare in aka juyo kan mugayen 'yan kasuwa haka ne ba in aka to kan kowa ƙur'ani sai da daidaita sahu ma kowa saboda ka wauta ne wai ka ce karatun nan da ni ake yi to da kai ake yi mana akwai wadda karatu baya yi da shi ne wallahi mu ma da kaga muke karatun nan shanyewa kawai muke yi haka ne haka ne wata ayar in ta zo kawai sai dai ka musu ke jama'a mun fahimta haka addini yake kowa ake gyara mishi an zo ne kuma dama a shiryar da mutane an zo ne a daidaita sahu ma kowa to shi munafiki duk abun da yake zai taba shi ta bangaren addinin Allah bai su bai su fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah komai shi ya yadda a rayuwa komai amma bai so a jingina shi da mai riko da addini in haka yake yi kyama yake randa kuma hakan ya faru to ya shiga cikin tasgaro ai a suratul hajji Allah ya ce wa min nas man ya'budu Allah ala harf
وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin Allah ya ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke bauta ma Allah suke musulunci da wata manufa fa in asabahu khairun idima annabi idan alkhairi ya same shi aka dace to zai natsu yanzu addini zai yi hannu bibbiyu wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wacce Allah ta amma idan wata fitina ta shafe shi sai ya juya akan digadigansa akan fiskarsa Allah ce kasira duniya wal akhira Allah ya ce yayi asaran duniya yayi asaran lahira Allah ce zalika huwal khusranul mubin wannan kuma shine asara pololo a ce iya abin da kake daku a musulunce shine riba amma duk abin da zai zo mai daci na musulunci zaka gudu ka bar musulunci Allah ya ce an yi asara jama'a mun fahimta idan wata fitina ta taso idan wata jarrabawa ta taso to nan sai ya zare hannu akan musulmi sai ya zare hannu akan addinin musulunci wani wannan hijab da kake gani da Allah ya shar'anta mata su saka ‘ya'yansa matansa ba su a sakawa ne saboda kar a ce mai tsatsauran ra'ayin addini ko an yi asara in ba a zage ka akan addini ba a za a zage ka akan jam'iyyar ku haka ne ko ba ka ba in ba a zage ka akan addini ba za a zage ka akan siyasa haka ne ko ba ka ba haka ne yana daga cikin sifa ta munafilci da munafukai suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tabbansa da shi shine kullum suna tare da musulmai kullum ana sallah da su kullum ana azumi da su amma kullum dako suke su ga ta bace wa musulmai shi munafiki haka yake shi munafiki haka yake a ga ana hidimar addini ana waɗansu abubuwa a duk abu inda a kira sunan musulunci abun wallahi ransa ciwo yake baya so baya so yanzu wannan magana da ake na hutun azumi da aka bayar ko an ba da hutun azumi wa 'yan makaranta ƙungiyar kristoci suna ta magana wallahi kabar ta maganan kristoci munafukan musulmi ma bai musu daɗi ba allah ina gama wallahi suna nan su fito su yi magana ne za su ja kansu jarfa amma wallahi abun bai musu daɗi ba me akan azumi za a ba da hutu amma ya fi shekara arba'in yana hutun lahadi bai taɓa damunsa ba bai taɓa damunsa ba bai taɓa jin kuma matsala ba ce wannan ita ce matsalar jama'a haka ne ko baka ba to shi munafiki haka yake idan suka ne na addini to yana so idan ci gaba ne na addini bai so kuma da shi ake cewa a daidaita sau haka ne haka ne Allah a cikin alkur'ani ya ce in tusibuka hasanatun tasu'uhum
وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah kuwa da martani malam Allah ya ce in tusibuka hasanatun tasu'uhum Allah ya ce idan alkhairi ya same ka sai ya bakanta musu rai. ana tare ana tare amma duk lokacin da suka ga nasara tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk lokacin da suka ga nasara tattare da musulmai Allah ya ce sai ransu ya ɓaci sai abun ya musu zafi wa in tusibuka musibatun yaqulu qad akadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun Allah ce amma idan wata fitina wata jarrabawa ta same ka ko ta samu musulmai Allah ce sai su juya su je suna tamu dama tuntuni mun dauki matsaya dama mun ce musu kar su yi mun ce musu kar su je Allah ce sai su juya suna farin ciki wa in tusibuka musibatun idan musifa ce ta shafe ka an je yaki sai aka karkashe musulmi wata jarrabawa ta fado wa al'ummar musulmai ya ƙulu Allah ce za ka ji munafukai suna cewa kadi a kazna amurana min ƙablu dama mu mun ɗauki matsayar mu tun tuntuni ba da mu bi shi ba ba da mu bi shi ba wa ya tawallau wa hun farihun Allah ce za su juya suna farin ciki ƙul Allah ya ce ka ce musu lan yusibana illa ma kataballahu lana Allah ya ce ka gaya musu ba abin da zai same mu a rayuwa sai abin da Allah ya rubuta mana huwa maulana shine majibancin mu wa alallahi falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah mu'mine suke dogara ma'ana mu'mine su dogara ga ubangijin su Allah sai yace qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn Allah yace ku ta zuba ido ba za ku ga komai ba sai ɗayan biyun alkhairan nan ko dai addini ya yi nasara a kan idonku bakin ciki ya kashe ku ko kuma a kashe mu a kan addini shi ma riba muka ci akwai faduwa a cikin ɗayan biyu babu babu hal tarabba suna bina illa idal husnain Allah ya ce ka gaya musu ba abinda za ku gani sai ɗayan biyu ko dai a idonku musulunci ya yi nasara ya yi galaba ko kuma rayukanmu su bar jikinmu muna kare addini kowane ɗaya daga cikin biyun nan alkaini wani hannu na tarabba su biku Allah ce ku kuma mun zuba muku an yusibakumullahu bi azabin min indihi Allah ya same ku da wata azaba daga wajensa au bi aidina ko kuma da hannayenmu mu dandana muku kudar ku fatarabbasu ku je ku yi dako inna ma'akum mutarabbisun mu ma muna dako da mu da ku a ga wane ne zai mummunan karshe wadda duniya ce damuwarsa iya damuwarsa duniyarsa bai ji tsoron yayi zai kare ba kai da karki addini ne zaka ji tsoron karshen ka to haka suka yi tai haka suka yi tai cutar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da za a tafi tabuka suka yi ta kulle-kulle bayan an gama shirin fita duk suka jari jiki bayan sun ƙi zuwa kuma suka ci gaba da zuga mutane kar su bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam malam munafiki munafiki su ba su je ba kuma suka ci gaba da zuga mutane yanzu za ku bi shi har ta buka wannan tafiyan ɗaruruwan kilomita a wannan zafin ranar gashi ba wani abin hawa ba babu wani abinci Allah ke fari hal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf rasulillah
وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون
Allah ya ce farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah Allah ya ce waɗanda suka ƙi bin annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi farin ciki da zaman su a gida bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa tabuka wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah Allah ya ce sun kifir su yi yaƙi don daga kalmar Allah da rayukansu da dukiyansu wa qalu har ma suna gaya wa sauran muminai la tanfiru fil har kar ku yadda ku fita a zafin ranar nan qul Allah ya ce ka gaya musu naru jahannama ashaddu harra Allah ya ce ka ce musu jahannama ta fi rana zafi Allah ce ba kuna tsoron fita a rana ba Allah ce jahannama ta fi rana zafi laukanu yafqahun Allah ce ina ma da za su fahimta falyadhaku qalilan walyabku kaseeran ay fasayadhakuna qalila fasayabkuna kaseeran Allah ce za su yi dariya dan kadan Allah ce za su yi kuka mai yawa da su yi dariya ɗan kaɗan ba annabi ya tafi da sabansa ba sun dawo gida suna dariya suna musu kallon sun jefa kansu a cikin kunci Allah ce wannan dariyar da za su yi a duniya ‘yar kaɗan ce Allah ce kuka yana nan yana jiransu jaza'an bi makanu yaksibun sakamakon abin da suka aikata to duk inda ka duba al'amari na munafiki shi haka yake wannan fa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke yi wa wa qalu la tanfiru fil har suka je suna zuga mutane kar ku yadda ku fita zafin ranan nan annabi ya ce a fita ka ce kar su fita a zafin rana shi kuma ya fita jama'a mun fahimta to dama su addinin musuluncin suna yin sa ne kan wata maslaha ta su idan musulunci yayi nasara aka samu gagarumar nasara to suna tare da musulmai idan ta baci sai su jayi jiki su yi dariya wa musulmai sai su jaye biki su yi dariya wa musu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi umra da sahabbansa wadda wannan umrar ce ta rikide ta koma sulhul hudaybiya bayan shekara shida da hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya shirya cewa to zai zo ya sauke umra a makka sahabbai suka yi gangami suka taho tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce to duk wanda yake da sarari ya fito a tafi aje a yi umra to sai suka koma gefe suna mitin yanzu mutanen da kuka fito daga makka da kyar da ɓuya sai mutum ya saci jiki ya fita yanzu kuma da ku kai kanku makka suka ce alhamdulillah magana ya ƙaruwa kun gane lissafin shi munafiki bal zanantum allan yankalibar rasulu wallazina amanu
وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا Allah ya ce bal zanantum allan yankalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan Allah ya ce kun yi zato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da muminai sahabbansa ba za su sake dawowa cikin iyalansu ba har abada Allah ya ce zaton su ku da kuka fito daga makka da kyar suka ce to mun gode wa Allah yau gashi za su haɗa kansu su mayar makka a musu kisan kiyashi wai annabi ne sallallahu alaihi wasallam zai yi tafiya a tafiyar kana tsammanin da a kashe shi amma kana kana murna shi munafiki haka yake bal zanantum allan yankalibar rasul wal mu'minun Allah ya ce kun yi zaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai ba za su taba dawowa Madina ba ila ahlihim zuwa ga iyalansu abadan har abada wa zuyyina zalika fi qulubikum aka kuma kayatar muku da hakan a cikin zukatanku wa zanantum zanna sau'i kuka yi mummunan zato ma Allah wa kuntum qauman buran Allah ya ce kuka zan mutane halakakku to shi munafiki har manzon Allah bai bari jama'a muna ji aka je aka yi sulhu sulhun da ta zama ita ce kuma fatahi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da sabansa an dawo madina munafikai suna gida to da suka ji ɗuriyar dawowan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai suka je suna ta bashi uzuri na abin da bai sa sun yawa sai ya kulu laka almukallafuna min al-a'rabi shagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana
شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا Allah ya ce sai ya ƙulu lakal mukallafuna min al'arab Allah ya ce waɗannan da suka ƙi binka zuwa makka daga cikin larabawan ƙauye Allah ya ce idan ka dawo gida da su zo suna baka uzurinsu shagalatna amwaluna wa ahaluna fastaghfir lana suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce an dawo lafiya an dawo lafiya suka ce mishi shagalatna amwaluna wa ahluna ya rasulullah mun shagaltu ne iyalanmu da dukiyanmu su suka shagaltar da mu har na shirya zan fito ya kace mun dana ba lafiya masalla har na shirya zan fito sai aka ce mata ta ba lafiya masalla har na shirya zan fito sai aka ce mun dana ya bata kaga tafiya ba zai yiwu ba har na shirya zan taho sai aka ce mun dabbobi na sun watse a jeji kafin mu taro su kuma kun tafi fastaghfir lana ka nema mana gafaran Allah Allah yace yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim Allah yace suna fadan abinda ba shi a bakin su abinda ba shi bane a zuciyarsu amma kun ga a baya ai Allah yace murna suke annabi da sahabbai an tafi an tafi kenan to amma da kuma ya dawo sai gashi sun zo suna kawo uzuri na abinda ya hana su zuwa har suna cewa ya nema musu Allah gafara ya kuluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim Allah yace suna faɗa akan harshen su abinda ba shi bane a cikin zukatansu kulka ce musu faman yamliku lakum minallahi shay'an in arada bikum naf'an aw arada bikum darran Allah yace ka tambaye su waye zai iya mallaka muku wani abu a gun Allah idan Allah ya nufe ku da wata cutuwa ko wata amfani ko wani amfani waye zai iya hana amfanin ya same ku wane ne kuma zai iya hana wannan cutuwar ta shafe ku balkan Allah bi ma ta'amaluna kabira Allah ce duk na san abin da suke to ka san Allah kuma ai ya san munafikai tun dawowa da aka yi daga hudaybiya ina ba su je su ba ko har kuma sun yi tunanin annabi da sahabbansa sun tafi sun tafi kenan yanzu an dawo suna kawo uzuri to Allah sai ya ce ma annabi to yanzu duk wani yaƙi da za ku yi nasara kawai da ku samu da ganima ya ce kuma ganiman kwana-kwanan nan da da a samu na kai bara Allah ya ce kuma duk wanda bai tafi wannan umuran ba baya cikin wannan ba an yi maganin munafiki ba tun da dama ai don maslahar sa ne yake yi Allah sai ya ce to yanzu kuma ya ya yaƙe yaƙe da musulmai da su yi Allah ya ce na lamunce muku nasara Allahu akbar Allah kuma duk yaƙin da za a yi za ku samu gagarumar ganima shine wa'adakumullahu maganima kathiratan ta'khusunaha wa'adakumullahu maganima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi
فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما Allah ya ce wa'adakumullahu maganima kathiratan Allah ya ce na muku alkawari Allah ya muku alkawarin ganima mai yawa da za ku samu fa'ajjala lakum hadhihi Allah ya ce tsala dan gaggauto muku so min tabi na kai bara to yanzu sun ji ga ganima a kai bara gashi kuma an sa ranar tafiya kai bara gashi kuma Allah ya ce duk wanda bai tafi sulhulhu da biya ba ba shi a kai bara kuma dama ai don abin duniya ake yi to sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce daga yanzu babu fashi daga yanzu ya ce ai Allah ne ce kar mu tafi da ku sai ya ƙudu lakal mukallafu na idan tsalakatun ila maganima litaku zuwa سيقولون بل تحسدوننا Allah ya ce sai ya ƙulul mukallafuna idan ɗalakatun ila maganima lita aku zuha Allah ya ce waɗannan da suka ibinka suka zauna a gida suka yi ta mummunan fata Allah ya ce wa annabi to yanzu zaka ji sun fara fada idan talaqatum ila maganima in kun tafi ɗebo ganima zaruna nattabi'ikum za su ce ku bar mu mu ma mu bi ku Allah ya ce za su zo su gaya maka kan su fara zuwa Allah ya gaya manzon Allah سيقول المكلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها Allah ya ce za ka ji waɗannan da suka zauna a gida suka ibin ku zuwa yaƙi lokacin da za ku fita zuwa ɗebo ganimominku za su ce zaruna na tabi'ikum ku bar mu bi ku yuriduna an yi baddilu kalamallah Allah ya ce suna so su canza maganar Allah ba Allah ya ce ba za su je ba to suna so sai an warware wannan maganan sun je ƙul Allah ya ce ka gaya musu lan tattabi'una ba za ku taɓa binmu ba kazalikum qala Allah min qablu haka Allah ya ce tuntuntuni ba mu ba ku fasayaquluna bal tahsudunana Allah ce zaka ji suna cewa kuna mana hasada ne yo in banda munafiki wa zai ce annabi na mai hasada amma kun fahimci munafikan nan da kyau ko to haka fasayaquluna bal tahsudunana Allah ce za su ce hasada ake mana can da suka ga za a ritsa da musulmai sun noke nan da suka ga da a samu ganima to suna cewa ma hasada ake musu akan an hana su zuwa jama'a mun fahimta suna nan a cikin musulmi duk abin da za a yi a tatile musulunci a tatile musulmai da su ake haɗa kai domin cin kafan musulmai lokacin da banun nabir suka ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yayi attacking din su yace to su bar Madina domin dama manyan kabilun Yahudawa guda uku suke zaune a Madina akwai banu Quraiza akwai banu Kainuka akwai banu Nadir wannan suratul Hashim ta sauka ne akan kissan banu Nadir yunkuri suka yi na kashe annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya zo ya gaya mishi yace mishi kamar anguwan anguwan su yace akan su tattauna akan wata matsala ta diya to suna ganin annabi da sahabbai yan kaɗan da suka rako shi sai suka fara yaɗawa tsakanin su ku yi amfani da daman ba za ku sake samun wata dama irin wannan daman ba kawai a ritsa da shi in an kashe shi komai ta fanjama-fanjama sai mala'ika jibilai zai ce mishi ka fita annabi sai ya fita yana isa cikin garin madina ya ce masahabbansa a je a yi atakin anguwar aka je aka killace ta to sanadiyar koransu a madina ke to lokacin da za a kore su a madina wallahi waɗannan munafukai sai suka je suna zuga su kar ku fita masu gina haka babin yake duk wannan walakanci da kaga ake ma musulmai akwai lalatattun su a ciki wallahi akwai lalatattun su a ciki akwai lalatattun su a ciki ai shine Allah ke alamtar ila allazina nafaqu
لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع منكم أحدا أبدا وإن قتلتم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون Allah ya ce alam tara ilal ladhina nafaqu Allah ya ce kai mai karatu ko sauraron karatu Allah ce baka ga abin da ya faru ba na waɗanda suka yi munafurci ba ka da labarin munafukai allazina nafaqu wadda suka yi munafurci Allah yace yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru sai suka je suna gaya ma ƴan uwansu kafirai min ahlil kitabi daga cikin ahlil kitabi sune banu nadir dama ai da munafiki da kafiri wane da kani yaquluna li ikwanihim alladhina kafaru Allah yake sai suka je suna gaya ma ƴan uwansu kafirai min ahlil kitabi daga cikin ahlil kitabi la in ukrijitum lanakurjanna ma'akum suka ce musu kwantar da hankalinku idan dai an ce za a kore ku a Madina to sai dai mu tafi tare jama'a mun fahimta sai dai mu tafi tare wala nuti'u fikum ahadan abadan suka ce kuma ba za mu yi ma wani da'a akan awalakanta ku ba da wa suke yi manzo Allah munafiki kenan eh wala nadiu fikum ahadan abadan har abada wani ba zai sa mu walakanta ku mu walakanta ku ba kuma ba za mu goyi bayan sa ba wai fa duk wannan da annabi suke shi munafiki haka yake shi yasa lokacin da aka yi sulhul hudaybiya daga cikin sharadin da kafirai suka sa wa musulmai idan mutum musulmi ne ya ridda ya dawo wajenmu to ba ruwanku da shi ba za ku yi bifansa ba idan kuma namu ya musulunta ba za ku yadda ku karbe shi ba annabi ya ce a sa hannu hankalin sahabbai ya tashi sai na abubakar ya ce mazana barin ɗangantu kafin a sa yace yanzu wannan sharuɗa na arna na kaskanci za mu karɓa annabi ya ce mishi ainihin manzon Allah ne ya ce kuma Allah ba zai tozarta ne a sa hannu sannan ba za ku shiga makka ba a wannan karon a koma sai baɗi a dawo annabi ya ce a sa hannu mun yadda umar ya ce mun zala barin danka hankali ya tashi Allah da kanshi ya ce sai da sai da na saukar da nasuwa tukun umar ya ce mun zala makkan nan idan muka ce za mu shiga da karfin tsiya ba za ta shigo bane annabi ya ce za ta shigo Allahu akbar Allahu akbar yace mun zala mutanen nan idan sun karkashe mu asara muka yi annabi ya ce ba mu yi asara ba Allahu akbar yace to me yasa ake kasa hannu akan abin ya ce mishi ainihin manzan Allah ba ƙarshe ba kenan daga baya annabi sai ya zo yake warware musu da ya zo kan duwar da ya rida ba za ku zo ku bi shi ba annabi ya ce ta wadda ya rida mai rami da shi ya ce wace tsiya kuma zai zai kulla babu santsin takalminsa ne ya ja shi waɗancan da aka ce su kuma in sun musulunta ba za ku karɓe su ba to duk wanda ya musulunta daga makka ya tafi madina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi a'a mun yi sharadi da mutanen makka ba za mu karɓe ka mu zauna a cikin mu ita to shikenan shikenan sai ire-iren su sai suka je suka yi daba tsakanin makka da madina suka hana arnan nan sakat ba wadda ya isa ya wulga suka ma annabi to ba mutanen ka yace ai mun yi da ku ni ma ba ruwana da su sai suka fahimci ba zaman su lafiya a danka su a hannun annabi sai suka ce to mun baka su don Allah a yi musu fada jama'a mun fahimta to shine suka ce wala nu'iu fikum ahadan abadan wa in qutiltum lanansurannakum kuma suka ce mu wa'annan kafiran idan kuma za a yake ku to za mu shiga fadan mutayam wannan fa wanda ake sallah ne tare da su suka koma can anguwan arnan suke gaya musu la in ukrijtum lanakhrujanna ma'akum in an ce za a fidda ku a Madina ba zabi to za mu tafi tare da ku mu ma bara mu iya zama a Madina ba wala nuti'u fikum ahadan abadan kuma duk hukuncin da aka ce za a hukunta ku ba za mu yi da'a ma wani akan haka ba wa in qutiltum lanansurannakum in kuma an ce za a yake ku to za mu shiga muku fadan Allah sai ce wallahu yashhadu innahum lakazibun Allah ya laka ya sai musu la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum Allah ya ce in za a fidda su a Madina ba da su bi su su fita tare da su ba wala in qutilu la yansurunahum in kuma za a yake su Allah ce ba za su taimaka musu ba kuma hakan aka yi an kore su ko ba kore su sun bi su to shi munafiki haka yi munafiki haka yi inda aka je aka yaki in an kashe musulmai sai da aka kada mu ga musu mun ga musu kaza kaza kaza kaza wato inda shi munafiki duk abu in ya shafi musulunci sai ka ji yana wani kushal akai yana kushal akan abu amma abu in dai na kafirci ne babu ruwansu babu ruwansu kuma duk wanda yake da wannan aqida ta munafircin Allah sai ya fito da mai tasafi shine am hasibal ladina fi qulubihim maradun allan yukrijallahu afganahum Allah ya ce am hasibal ladina fi qulubihim maradun shin yanzu wanda zuciyarsu take dauke da cuta na munafurci tsammani suke yi allan yukrijallahu afganahum Allah ba zai fito da mai tasfili ba sara ko kai ne kaji kana da irin wannan ɗabi'ar ko kai ne kaji a ranka abubuwan musulunci bayi burge ka nasarar musulunci bayi burge ka ci gaban musulunci bayi baka sha'awa amma na arna yana baka sha'awa to ka samu matsala ko kuma idan musulmai sun samu tasgaro to a gun samun tasgaron ne kake jin daɗi eh haka ne ai shi yasa da Allah ya zo musu hukunci Allah ya ce annabi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istaghfir lahum ka nema musu gafara aw la tastaghfir lahum ko karka nema musu gafara duk daya in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum Allah ya ce in zaka nema musu gafara sau 70 Allah ya ce Allah ba zai gafarta musu eh Allah ya yi fushi eh sannan bayan an tafi tabuka da suka ce la tanfiru fil har yace fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum fasta'zanuka lil khuruj Allah ya ce fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum idan Allah ya dawo da kai zuwa wani yanki daga cikin su fasta'azanuka lil khuruj sai suka nemi izinin ka za su bi ka nan gaba in za a fita suna so su bi ka fa kulka ce lan takhruju ma'iya abadan har abada ba za ku sake fita da ni ba walan tuqatilu ma'iya aduwan kuma ba za ku sake yakan wani abokin gaba da ni ba Allah ce har abada Allah ce ba ni ba har abada ba ni ba wannan halartar karatu da waɗansu abubuwa da sauransu ayyukan alkhairi wallahi akwai wata zare ce da bata yanke tsakaninka da Allah Allah ma idan alaƙarka da Allah tana da kyau ko akwai saura to yakan nufe ka da wani al'amari nashi idan alaƙar ta yanke nesan ta kai yake yi kwata-kwata da hidimarsa da hidimarsa yanzu ba gashi waɗansu sha'awa suke a gina masallatai da makarantu a cikin al'umma ba wallahi waɗansu wuraren fim suke so a gina a tsakanin al'umma iya tunaninsa yayi za a yi a samar da wani industry a cikin garinku haka ne kuma zai iya kashe komai akan haka eh Allah ya samu dace Allah ya ce wala in ja'a nasrun min rabbika idan nasara ta zo daga ubangijinka la yaqulunna inna kunna ma'akum Allah ya ce zaka ji yana cewa lalle mu muna tare da ku Allah ya ce awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin yanzu Allah ba shi bane mafi sanin abin da ke cikin zukatan mutane Allah ai ya san munafirci ne Allah sai ya ce wala ya'lamanna Allahu allazina amanu Allah zai bayyanar da waɗanda suka yi imani ta hanyar jarrabawa wala ya'lamanna almunafiqin kuma Allah zai bayyanar da munafikai to haka ne sannu sannu sannu sannu sannu sannu sannu Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik